الحمد لله الدائم بره النافذ أمره الغالب قهره الواجب حمده وشكره وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير جل ذكره وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده جعل لكل أجل كتابا وللمنايا آجالا وأسبابا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الهادي البشير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار ما جن ليل وبزغ نهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فبالتقوى ينال رضا الواحد الأحد وبها تتحقق سعادة الأبد وتحصل البركة في الأهل والمال والولد وطوبى لمن جد واجتهد في توحيد ربه وتقواه وعبد ويا بشرى له بحسن العقبى إلى أبد الأبد عباد الله إن للناس آجالا لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون سواء كان الناس في بيوتهم وبين أهليهم أو في ميادين طلب الرزق أو ميادين الغزو والجهاد وعند الله الجزاء بعد ذلك قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إنما توعدون يا عباد الله من الموت والبعث والحساب لآت وإنكم في دار هي محل العبر والآفات وأنتم على سفر والطريق كثير المخافات فتزودوا من دنياكم قبل الممات وتداركوا هفواتكم قبل الهفوات وحاسبوا أنفسكم وراقبوا الله في الخلوات وتفكروا فيما أراكم من الآيات وبادروا بالأعمال الصالحات واستكثروا في أعمالكم القصيرة من الحسنات قبل أن ينادي منادي الشتات ويفجأكم هازم اللذات قبل أن يتساعد منكم الأنين والزفرات وقبل أن تتقطع قلوبكم عند فراق الدنيا حسرات قبل أن يخشاكم من غم الموت الغمرات قبل أن تنقلوا من القصور إلى بطون الفلوات وقبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهون من هذه الحياة وتتمنى رجوعكم إلى الدنيا وهيهات أيها الإخوة المسلمون لقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة بالأمس وفاة أحد علماء السنة على المستوى الدولي وهو الشيخ المعمر الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي والذي صلي عليه بالمسجد النبوي صباح أمس ودفن في بقيع الغرقد رحمه الله والشيخ كان من جهابذة الزمان ودهاة العصر وعجائب الزمان أمد الله في عمره وأسهم في العلوم الشرعية إسهامات كبيرة ثم تبنى مسألة الجاه والتعديل لرجالات الدعوة وعلماء السنة المعاصرين عموما وأنشأ تيارا يعرف بالمدخلية صار له انتشار واسع على طول البلاد الإسلامية وأرضها بما فيها الدول العربية وأوروبا وشرق آسيا وبعض الدول الإفريقية فغفر الله له وسامحه وعفى عنه وألهم أهله وذويه وأحبابه الصبر والاهتساب ونحن إذ ننعى للمسلمين هذا الفقد الكبير نقدم خطبة تتناول جزءا مما يتعلق بحياته وآثاره وننوه بهذا التيار الذي أنشأه مستخرجين بعض الدروس والعبر من سلوكه وأعماله سائلين المولى التوفيق والسداد إنه ولي المعونة معونة والتوفيق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا كوباين الله يومنا جمعة شاشة وتم محرم shekara ta 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan yuli shekara ta 2025 takin hudubar mu ta yau a wannan masallaci na sayyidina abu huraira radiyallahu anhu da ke nan birnin shehu shine darussa daga rayuwar sheik rabi bin hadi al-madkhali rahimahullah in ba manta ba makon da ya gabata hudubar da muka gabatar a masallacin Usman bin Affan radiyallahu an wanda aka fi sani da masallacin Banik a Abuja ta yi tsokaci game da babban rashin da al'ummar wannan ƙasa da Afirka muka yi na hamshakin ɗan kasuwa dattijin arziki nagartaccen ɗan ƙasa Alhaji Aminu Alhassan ɗan tata jiya kuma Alhamis ce gashi mun tashi da rashin wani babban malami Ahlus Sunna wanda ya yi tasiri ba ƙarami ba ga tafiyar da awus sunna a duniya shine Sheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Alhaji Aminu dan tata da Sheikh Rabi' duka yanzu sun yi tarayyar makwanci a cikin makabartar Baqi'a mai albarka jiya ne kamar yadda nace Alhamis aka waye gari da rashin wannan babban malami wanda magabacin mu ne daga cikin farko farkon waɗanda suka yi karatu a jami'an musulunci ta Madina su ne set na farko na wannan jami'a ya ƙare karatu a jami'ar madina 1964 shekara ta 1984 na hijira shekaru 63 kenan yanzu da suka gabata zaka shekaru 30 ke tsakaninmu da shi a wajen karatu a wannan jami'a mai albarka amma shi a lokacin da ya karatu ya yi babbar sa'a da manya-manyan hamshakan malamai da duniyar sunna take kallon su a matsayin taurari kamar su sheik abdulaziz ibn abdullahi ibn baz da sheik muhammad nasiruddin al-albani da sheik muhammad al-amin al-shinkiti da sheik muhammad aman al-jami al-ethiopi da sheik salih al-iraqi da sheik abdulmuhsin al-abbad da malamai manya-manya jigajigai na wancan lokaci waɗanda galibi ba mu tarar da su ba wanda ya tarar da almajiransu sai dai shi sheik abdulmuhsin al-abbad wanda allah ya masa tsawon rai ya karantar da mu a aji ya karantar da mu a masallaci kuma Allah ya masa tsawon rai jiya da shi aka yi wannan jana'iza ta wannan babban malami sheik rabi bin hadi ya yi digiri na biyu da na uku a jami'atul malik abdulaziz wadda take makka a fannin hadisi a madina shari'a yi amma da ya zo masters da phd sai ya yi ya koma fannin hadisi sannan ya dawo ya yi karantarwa a wannan jami'a ta madina inda har ya kai matsayin matakin profesa kuma ya shugabanci sashen fiƙihu na kwalejin shari'a na wannan jami'a ya rasu jiya yana da kusan shekaru 96 na kalandar musulunci wannan bajimin malami ya ba da gudunmawa mai yawa ga harkar ilimi da wallafe-wallafe a fannoni da dama musamman kuma fannin hadisi da na aƙida da da'awar musulunci yana da wasu daɗaɗɗun littafai waɗanda ɗaliban ilimi suka amfana da su misali a kwalejin hadisi an raba mana kuma mun karanta littafin da ya ta haƙeƙe annukat ala kitabi ibn salah na al'imamun nawawi yana da rubuce-rubuce da dama an tattara rubuce-rubucensa an buga su da muhazarorinsa sun kai kusan mujalladi ba kusa ba sun kai mujalladi goma sha biyar kamar yadda muka sani komai girman malami aka iya samu wasu kurakurai ko wata kasawa a game da shi abinda yake wajibi shine a yi masa adalci tare da kyautata masa zato matukar da yana kan tafarkin sunna Sheikh Rabi al-Madkhali yana cikin malaman wannan zamani masu tsananin kishi akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ta kariya amma yana da matsanancin zafi da tsanantawa akan waɗanda ya sabani da su ko da ko malaman sunna ne kamar yadda malamin sa Sheikh Muhammadu Nasiruddin Al-Albani ya faɗa a cikin wani kasar nashi yace yace al'amarinsa duk gaba ɗayansa zafi ne Sheikh Rabi ya ɗauko manhajin malaman hadisi da ake kira aljarh wa ta'dil wanda malamai suke amfani da shi a can da don tantance ruwayoyin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin wanne ne za a karba wanne ne ba za a karba ba sai dabbaka wannan manhajin akan malaman sunna na wannan zamani kuma ya saki baki akan da yawa daga cikin su matukar sun saba wato fahimta da shi shekarbe ya gamu da wato intiqad in ce suka daga malamai da yawa akan irin wannan zafin nasu misali sheikh bin jibrin ya yi magana a kansa ya ce yana da zafi da wuce gona da iri wajen sukar wasu malaman sunna gaskiyar magana ita ce shekarbe zai tabbata a cikin kundin tarihi a cikin mutane masu yawan masoya da kuma yawan makiya masoyansa suna son sa tare da faifayewa makiyansa suna kinsa tare da faifayewa almajiransa suna yi masa laƙabi da hamilu rayatul jarhi wa ta'dil kamar yadda aka taba jin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa cewa shi ke riƙe da tutar jarh wa ta'dil wato bayyana ma'aunin mutane wane ne na ƙwarai waye ba na ƙwarai ba masu adawa da shi su kuma suna ganin sa wani babban mabannaci wanda ya haddasa husuma da rikici da gaba tsakanin musulmi musamman kuma a cikin da'ira ta ahlus sunna masoyan shekarbe suna yi masa kallon babban bajinin malamin hadisi wanda an dade ba irinsa ba makiyansa kuma suna masa kallon wanda bai san komai a wannan fanni da ya bautu cikinsa tsawon lokaci har ya zama farfesa a jami'an madina na ga littafai da dama da suka wallafa don bibiyar kurakuran shekarbe a wannan fanni na hadisi sun tattara littafansa da kasar-kasadinsa sun bibiyi abinda suka kira kurakuransa ga duk da littafin sannan muka yi karatu a jami'an madina a nukat ala kitabi ibn salah sai da wani nasir ibn abdulmusin al-kafani ya wallafa littafi mai shafi 91 ya yi kace-kace da littafin ya ce nan ya yi wahami nan ya yi kuskure nan ya canza abin da cikin littafi nan ya kawo suna ba daidai haka da ya yi kasa-kasa da abin da cikin littafi wani ɗalibin da ya yi karatun phd ɗan afirka a ƙarƙashin wannan malamin shekarbe shi kuma tuhumar sai da ta'assubanci da girman kai ya ce ya kulla masa sharri a wurin shugaban jami'ar su da zimma a kore shi don kawai ya yi masa nasiha wata rana ya masa gyara ya ce amma shugaban jami'a sai ya kafa kwamiti aka yi bincike aka tabbatar da baya da laifi aka kyale shi ya rubuta wannan a cikin mukaddimarsa ta littafinsa na phd wanda ina da shi ta fuskar aƙida mabiyansa masoyansa almajiransa suna ganin shi ne jagoran aƙida na wannan zamani amma a nan ma maƙiyansa ba su kyale shi ba an wallafa littafai da dama don a nuna inda ya saba masalaf a wasu wurare na aƙida haka ma cikin jarhuwar ta'dil akwai wasu mabota ilimi da suka bibi kurakuransa daga cikin littafansa don su tabbatar da ta a cikin jarhuwar ta'dil ma ya saba masala ɗan uwa musulmi abinda nake so mu sani shine cewa Sheikh Rabi malami ne da ɗanɗe daga cikin wanda Allah ya matsawon rai amma dai tauraruwarsa ta fara haskawa ne a ƙasashen larabawa bayan da aka yakin gulf na biyu wanda aka yi muna can 1990 zuwa 1991 inda ya fito da ƙarfi yana kare gwamnatin saudiya daga soke-soken wasu malaman da ba su ba ta goyon baya ba a wajen wannan yakin saboda mi saboda ta gayyato amerika suka yi haɗin gwiwa da wasu ƙasashe 32 suka zama ƙasa 34 tare da kuma majalisar ɗinkin duniya duk suka sa hannu ga wannan yakin to akwai malaman da ba su goyi bayan saudiya akan wannan ba malamin ya fito ya kalubalance su ita asalin asalin rikicin na gulf na biyu gulf na farko shine yakin iran da iran wanda aka shekara takwas ana yi wannan yaki na biyu wata shida aka yi iraki ta ta mamaye kuwait ranar biyu ga watan august 1990 kwana biyar bayan haka saudiya ta sanar da tana neman agaji daga ƙasar america domin ta zo su haɗa ƙarfi a fidda iraki daga cikin kuwait saboda an yi wani taro kafin haka saddam hussein ya ce za mu yi karin kumallo a kuwait za mu ci abincin rana a riyadh za ka saudiya ta ji tsoron kenan tunda ya shigo kuwait ya mamaye ta to nan gaba saudiya ya yi ranar 11 ga watan Septemba wata ɗaya da kwana hudu kwamitin manyan malamai na ƙasar Saudiya suka fitar da fatawa cewa wannan abin da Saudiya ta yi neman taimakon Amerika ya yi daidai da shari'ar musulunci kwana goma bayan haka sai Sheikh Rabi ya fitar da littafinsa Saddu Udwanil Mulhidin wa hukumul isti'anati ala qitalihim bi ghairi muslimin shi ma ya cikakken bayani da ta wannan abin da hukumar Saudiya ta yi yayi daidai to kaga nan da shi da malaman saudiya suna kan shafi ɗaya to amma inda suka bambanta shine shi shekarbe sai ya haɗa kai da jami'an leƙin asiri na ƙasar ya gina wata babbar bataliya ta ɗalibansa 'yan sa ido a wancan lokaci suka shiga lungu da saƙo duk inda wani majalisin malami mai karatu yake kai da ma wurin da ba a karatu duk wani motsi na malamai suna bai da shi kuma sun sa an cutata ma malamai da yawa a wancan lokaci mu ma da muke ɗalibai sai kai hattara matuƙa domin daga fira kaga kana fira da wani ɗan uwanka an jima sai a zo hostel a ɗauke ka sai a ce an yi ƙasar ku da kai baka goyon bayan saudi arabia wannan shi haifar da ƙungiyar da ake kira marhaliya waɗanda a hankali suka watsu a ƙasashen larabawa sannan sauran duniyar musulmi su ba su son wannan sunan na markaliya kamar yadda su kuma da suke kira sururiya su ma ba su son wannan sunan amma kowannen su sunan ya bi shi ne saboda jagoransa ƙungiyar markaliya a hankali ta yi ƙarfi a ƙasashen larabawa musamman bayan yunkurin da ake kira arabiul arabi wanda aka yi tsakanin 2010 zuwa 2011 shekara goma sha hudu sha biyar da suka wuce kusa an yi wani yunkuri na kasashen larabawa na neman canjin gwamnatoci to shekarabe da almajiransa da wannan ƙungiyar ta madkhaliya sun ƙara fice da tashe a wannan lokaci saboda mi saboda su suna kariya ga gwamnatocin da wato ainihin suke bisa mulki cewa wajibi ne a kare martaba su kuma kada a yi tawaye gare su daga wannan lokaci kuma sai suka mayar da hankali sosai kan faɗa da ƙungiyar ikhwanul muslimun wadda take kira ga a kafa gwamnatocin musulunci a ƙasashe daban daga bisani wannan ƙungiya ta madkhaliya saboda tsananin zafinsu su ma sai suka rabu kashi-kashi musamman bayan an samu wato saɓani tsakanin rabe bin hadi al-madkhali da muhammad bin hadi al-madkhali akan rikicin libya da matakin da za a ɗauka ɗau su abubuwa daban-daban za ka sai ƙungiyar ta rabu gida-gida aka samu madkhaliya aka samu jamiya aka samu haddadiya aka samu halabiya da sauransu kuma suna zafafa raddi da cin mutunci da fasikantar da junansu ita haddadiya ana jingina ta ga wani mahmud haddad al-misri su sun fi madkhalawa zafafa saboda me saboda madkhalawa kawai malaman zamanin nan suka dame su inda kai malami ne na sunna a zamanin to sai sun bibi dugaduganka sun ga ina kake da kure sun fallasa amma su haddadiya har magabata irin su ibnu hajar irin su nawawi irin su gazali irin su suyuti irin su ayyam amidi da sauransu wanda sun ba da irin tasu gudunma ga musulunci amma suna da su kurakurai to har su waɗancan ba su bari su su marhalawa kullum za ka ji suna sururiya mumayya ikhwana duk wani malamin sunna sai an aje shi wani gefe an ba shi wani suna an ɓata masa fuska a idon mutane wannan ƙungiya ta marhaliya tana da turaku waɗanda ta gino a kansu manyan turakun marhaliya su ne ba shugabanni kariya da kuma suka ga duk wani malamin da ya buɗe baki ya nasiha ga shugaba a fili asalin wani aƙira ta ta'alus sunna cewa shugaba wajibi ne a yi masa ɗa'a wajibi ne kuma a sassauta masa magana wajibi ne kuma a kyautata mu'amala da shi kuma a yi masa addu'a to amma su sai suka kaima kowace irin nasiha ko da a irin wurin da ake tsarin mulkin dimokuraɗiyya wanda wannan tsarin shi ya yadda a yi suka mai ma'ana to duk wanda zai hau bari ko ya faɗa ga jarida ko ga rediyo da ya taɓa shugaba kowane irin kowace irin magana ce sai su yi su dira a kansa lamarinsu ya tsananta a ƙasashen libya da algeria domin a wannan wurin wato ra'ayinsu ya kai ma an ɗau makami an yi faɗa tsakanin mutane wanda ya gino akan wata fatawa ta shi shek rabi wadda ta kawo cece kuce mai yawa akan lamarin libya akwai ƙungiyar da ake kira rabi tsattu a immaci wa ulama'i duwalis sahil ifriki ƙungiya ce ta limamai da malamai wanda suka fito daga algeria da libya da chad da mauritania da burkina faso da mali da wannan kasashen dai sosai da suka rubuta takarda suna roƙon gwamnatin saudiya ta soke fatawar da sheikh rabi'i ya yi a kan libya saboda a kauce mu zubar da jini amma ƙarshe dai sai da fitina mai yawa ta aukuwar da ta sa aka zubar da jini ɗin wannan matsayi na madakila na kariyar gwamnatoci masu ci ya saba a ƙasashe guda uku da libya da syria da masar lokacin da mursi yake mulki wannan su sun yadda a yi shugabannin su tawaye almajiran sheikh rabe a ko'ina a duniya sun shahara da idan malami ya mutu ko da ahalus suna ne kuma yanzu suna da saɓani da shi za su bayyana murna da farin ciki da shammata kuma suna jingina wannan ga salaf suna ta wannan shine manajin magabata murna suke idan alul bid'a sun mutu to sai zan ko kai alul sunna ne idan suna da wani abu da suke ganin ka da shi a matsayin bid'a ko kuskure to sai su bayyana shan mata da jin dadi akan mutuwa to yau mutuwar ta kewaye akan jagoran su kuma alhamdulillah malamai na sunna ko ina ba su shammace su ko ina addu'a ake masa Allah ya gafarta masa Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa ya yafe masa tuba-tubansa wannan ko shine manhaji na sunna ta koda kana da sabani da mutum amma musulmi ne bai fita da'irar musulunci musamman kuma yana da wata gudunmuwar da ya ba addini kai masa fata alheri rahama Allah fadi gare ta wannan kuma shine halin duniya duk wanda ke magana akan wani wata rana sai ai magana a kansa duk wanda ke bada sanarwa an mutu wata rana za a bada sanarwa shi ma ya mutu saboda ka ita mutuwa babu shambata a cikin ta saboda hanyar kowa ce kamar yadda Allah ta lalace kullu nafsin za'iqatul maut madakhila suna da bidiyoyi iri-iri babbar bidiyar kungiyar madakhila ita ce sanya sharadin cewa kowane malami bai isa a saurare shi ba sai in ya samu shaida daga shugabansu shekarbe ko kuma manyan almajiransa kuma kowane malami ɗan bid'a ne in dai bai samu shaida daga wacce hirfata ba don haka a wurin su kana iya gane ahlus sunna in ka tambaye shi ra'ayinsa game da shakarbe in yayi bi shakarbe shikenan ahlus sunna ne kuma kana iya juya lamarin ka tambaye shi game da sayyid qutb idan ya soki sayyid qutb to shikenan a wurin su ahlus sunna ne salafi ne su ne ahlul haqqi su ne mabiya gaskiya bid'a su ta biyu ta samu asali ne daga zurfafawar su wajen kare shugaba fasiki wannan bid'ar kuwa wato ita ce sun hana a yi magana game da kowace irin banna da take gudana a ƙasa in dai da sa hannun shugaba ne ma'ana da sa hannun gwamnati ake wannan bannan domin a wurinsu suna ganin wannan tawaye amma kuma a haka suna goyon bayan a yi magana game da shugabannin turkiya da na ƙasar da mursi gwamnatin mursi ta ikhwan su ma shugabanni ne amma sun yadda a soke su don haka ba su tafi akan jadda akan hanya guda ba bid'a su ta uku mummuna ita ce bibiyar ayyuban malamai musamman kuma malaman sunna babu kara babu mutuntawa suna iya kiran sunan kowane malami komi amfanin su ga al'umma saboda wani kuskure da suke ganin yayi su aibata shi su ci mutuncinsa su yi fatali da jihadinsa da ƙoƙarinsa na yada addini ko da su ba su da wannan ƙoƙarin saboda tsananin zafinsu ya isa kawai su soke malami saboda wani abu ya faru bai yi magana ba ko kuma ya yi magana amma ba haka suke so ya ce ba ko kuma saboda ya yabi wani abokin husumarsu ko saboda ya gabatar da muhazara a wani masallaci wanda ba su yarda da masu masallacin ba ko kuma an gan shi tare da wani malami wanda wannan malamin sokakke ne a wurinsu kai wani lokaci ma akan fata wadda wani malami yayi a wani hukunci na furu'a sai su kulla hudu ba saboda shi su ci masa mutunci wannan yasa zaka isu yan bid'a da yawa suna dogara da sukar da madakila ke malaman sunna su yi amfani da ita domin su yi fada da sunna idan yan madakila suka tashi zagi ko cin mutuncin malami suka boye alheransa komai yawansu suna ganin wannan shine tafarkin magabata alhalin ga littafan tarihin musulunci nan cike da abin da ake kira muwazana musamman littafan imamu zahabi da babban malaminsa shekul islam ibn taimiyya sai ka ci sun faɗi alherin mutum tari sannan su ci amma yana da kuskure kaza da kaza da kaza yanzu bari mu babu yan misalai kaɗan al'imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala mujalladi na sha tara ya yi tarihin abu hamid al-ghazali mai ihya ulumuddin wanda suna da saɓanin aƙida da saɓanin manhaji da saɓanin tafarki da shi amma ku saurari abin da ya ce ya ce a shaikul imamul baharu hujjatul islam wa ujubatul zaman zainuddin abu hamid muhammad ibn muhammad ibn ahmad al-shafi'i al-ghazali sahibu tasaniti wa zaka al-muflis ya ce shehi ne jagora ne gulbi ne hujjatul islam ne abin man mamakin zamani ya kawo sunansa ya ce mai yawan rubuce-rubuce mai basira mai kaifin basira da ya zo maganar littafi ta iya ulumuddin sai ce wa ammal ihya'u fa fihi min al ahadith al batila ti jumlatu littafin iya ulumuddin akwai hadisai wa'inda ba na kware ba da yawa a ciki wa fihi khairun kathir amma akwai alkhairi mai yawa a ciki laula ma fihi min آداب ورسوم لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد وكما لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومن حركة الصوفية نسأل الله علما نافعا yace wannan littafin akwai alkhairi mai yawa cikinsa in ba don wasu ladubba da wasu zuhudance-zuhudance da wasu rusum irin na hukama'i na da falasifa wa munharifin sufiya da kuma karkatattun yan dariƙa ba akwai su a littafin su ce nas'alullah ilmin nafiya muna roƙon Allah ba mu ilimi mai amfani tun ƙarshen tarjamar don tana da tsawo ta fi shafi ashirin sai ce fa rahimallahu al-imam abu hamid sai Allah dai ka jikin abu hamid al-ghazali fa aina misluhu fi ulumihi wa fadaili ina za ka samun irin sa wajen ilimi da falala walakin la ladai isbatu min al-ghalat aw al-khata amma dai mu babu cewa bai kure babu cewa bai dolge duk yana yin su amma dai babban mutum ne jama'a da adalci ya fi wannan da ya zo tarjumar ibnu hazm a mujalladi na goma sha takwas ya yabe shi da yawa ya ce masa imamu ne maharlaci ne yana da addini teku ne a wajen ilmomin addini sai ya dawo kuma ya ce amma mutum ne mai zafi in ya zo wajen su hukunce-hukuncen shari'a yace kuma ya tasirantu da mantiki da falsafa a babin aqida za ka yana da karkata yana tawili yace gashi kuma da faifayewa wajen zahiriyanci a mas'aloli na fiqh sannan kuma yana da harshe mai kaifi wajen sukan malamai kaga duk wannan gaskiya ce fa ga alheri ga kuma kurakurai ko ba haka ba can karshen tarihin nasa sai ke ta wali ana mailun ila abi muhammad ni ina da sha'awa da so da karkata أبو محمد ابن حزم رحمه الله لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به دم تنمي صحيح قد تتن حديثي كما مثلا ننسى يتي وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع يتي دو ديكي ني باني تعرض شيء أو مسألة لي ديوة مغانا وسو مزاجي دي da wasu illoli na hadisai da wasu matsaloli na fiqihu a usul na aƙida da furo na fiƙi duka wa aqta bi khata'i fi ghairi ma masala kuma yanke na tabbata wasu matsalolin shi adda kure walakin la ukathiru wala udallilu amma ban kafirta shi kuma batar da shi ban ce masa batacce wa arju lahu al-afwa wal musamahata wal muslimi yace kuma ina roƙan masa Allah yayi masa afwa yayi masa rangwame yayi masa musulmi wa akhda'u li farati zaka'ihi wa sa'ati ulumi yace amma kaifin basirarsa da yawan ilimin suna bani sha'awa da ya zo magana alƙazi iyam a mujalladi na ashirin sai ya magana littafin ashifa ya ce tawalifuhu nafisa littafin wannan malami suna da tsada suna da daraja wa ajalluha wa ashrafuha kitabu shifa mafi darajar littafansa mafi ɗaukaka su shine littafin ashifa laula ma hashahu bil ahadith al mubta'ala kawai dai yana da matsalar ya gurbata shi da wasu hadisi na ƙarya amala imamin la naqdalu fi fann al hadith wala zaw yace da gani aiki ne na malami amma wanda bai da test wajen zaɓin hadisai wallahu yusibuhu ala husni qasdihi yace Allah zai bashi ladar kyakkyawan niyyarsa wa yanfa'u bi shifa'i Allah ya amfanar da wannan littafin na ashifa wa karfa alakai Allah ma ya amfanar din don Allah jama wani adalci ta wannan saboda tsananin zafin madakhila suka manta Allah ya ce ai adalci ko daga kafin mushrikai sun hana musulmi shiga ɗaki mai alfarma musulmi sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da jama'a za su yi umra aka hana su amma haka Allah ya ce wala yajrimannakum شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتد kada kiyayya da wasu mutane waɗanda sun hana ku shiga masallaci mai alfarma kar ta sa ku ku yi ta'addanci ku yadanci za ka yi ɗan madkhaliya yana tare da kai a da'awar sunna tsawon lokaci shi bai shiga madkhaliyan ran da ya shiga cikin ta ya ɗauki zafi sai ce wani bai taɓa zama ahlus sunna ba da ɗai sannan yana iya canza maka magana ko ya bata wata fassara ta son zuciyarsa saboda ko ya ci mutuncinka ko ya zubar da girmanka ga idon jama'a kamar da su imamu zahabi yake a cikin sirwa alamin nubala mujalladi ne 17 shafi na 41 inda yake ta rubbama ala al'amru bil ma'ruf bi sahibihi ila al-ghadab wal hidda yace wani mai wa'azi sai zafi ya dauke shi ya fusata fa ya kawo fil hujurat al muharram sai ya kaurace ma mutane kaurace da Allah ya haramta wai shi shine na kwarai su ba na kwarai ne wa rubbama afda ila at-takfir wa sa'i fi dam in ba ci sa'a ba ma sai wannan ya kai ga ya kafirta mutane ko ya halatta jinin su wannan ya sa manyan malaman sunna irin su Sheikh Bakar Abu Zaid Sheikh Abdul Musin Al-Abbas Sheikh Saleh Sallan Sheikh Saleh Al Sheikh da malamai da yawa sun wallafa littafai ko sun yi maganganu na raddi ga wannan kungiya ta marhaliya haka ba irin su Abu Isaac Al-Huwaini da Muhammad ibn Salih al-Munajjid da sauransu Imam Zahabi ya sha faɗi yana cewa law annana ahdarna kullu alimin zalla lama lama salima mana ilmi qalil yace inda mun dauki manhajin cewa duk malamin da ya tuntube mu wurgar da shi yace to bara mu ɗan kaɗan za mu samu cikin malami fala ta hutta ya akhi ala ulama'i mutlaqan yace kai ka bar jefa kanka wajen sukan malamai wala tubalig fi taqridihim mutlaqan kar ka wuce gona da iri wajen yabon su kuma kai tsaye wa as'alu Allah an yatawaffaka ala tauhid ina roƙo Allah ya kashe ka ya karbi rayuwarka akan tauhid wannan a cikin siyar mujalladi na 30 shafin 256 a cikin siyar mujalladi na 20 shafin 45 zahabi yake cewa nuhibbu alima ala ma fihi min al-ittiba'i was sifat al-hamida mukan so malami saboda abin da ke tattare shi na bin sunna da sifofi na kwarai wala nuhibbu mabtada fihi bi ta'wil sa'id amma idan yayi wata barna yayi wata bid'a saboda wani tawili wanda ya ga yayi mai yace to wannan barna ba musulta wannan tawili ba mu tare da shi wa innama al-ibratu bi kasrati al-bahath ka abin da muke lura da shi ga malami shine jumlatan mai amfanin sa ga al'umma da yazo tarjaman qatada ibnu da'ama as-sadusi babban malamin hadisi a mujalladi na biyar sai ce kana yara al-qadra nas'alullah al katada yana da ra'ayin qadariya bid'a ce yace muna roƙon Allah afwa wa ma hadha fama tawaqqaf ahadun fi sidqihi wa adalati wa hibbihi amma duk da haka ba a taɓa samun wani malami da siris yace bai da gaskiyarsa ko adalcinsa ko hardarsa don haka bukhari muslim kowa ma ya roto a lissansa ya ce wala allallaha ya azuru amsalan mimman talabbasa bi bid'atin yuridu biha ta'zim al-bari wa tanziha muna fatar Allah zai yafe ma iri-irinsa waɗanda suka cakudu da bid'a manufarsu shi ne girmama Allah da tsarkake shi bid'a kadariya ko da kaddara take domin suna gani in kace Allah ya kaddara komai to wanda ya zina kenan Allah ya kaddara mai ita to dan me zai hukunta shi zaka Allah bai kaddara ba kowa komai ba kaga tsarkake Allah suke sai suka fada ne suka fada ga halaka yace wa bazala wus'ahu irin malaman da sun yi iya kokarin su wallahu hakamun adlun latifun bi ibadi Allah mai hukunci ne mai adalci mai lutsufi ga bayansa wala yus'alu amma yaf'al kuma in yayi baka ce mai don me don haka ya isa ya gafarta musu sai dai sai wani ta summa innal kabira min a'immatil ilmi sannan babba cikin masu ilimi idza kasura sawabu in dai dan sa yayi yawa wa ulima tahrihi alhaq aka san gaskiya yake nema wattasa'a ilmuhu yazan ilmin sa na da fadi wa zahara zaka'uhu aka gano mutum ne mai basira wa urifa salahuhu wa wara'uhu aka sanna kirki ne mai tsantsani wattiba'uhu kuma yanzu mabiyin sunna ne yughfaru lahu zalalu in ya tutubi sai a yafe masa wala nudallilhu ba mu batar da shi wace mai batacce wala tsarafahu ba mu jifa da shi wala sa mahasinahu ba mu manta ayyukan sana alheri na'am wala naqtadi bi fi bid'ati wa khata'i amma duk da haka ba mu bin sa akan bid'arsa ba mu bin sa akan kuskurensa wa narju lahu tawbata min zalik muna fata ya tuba daga wannan wannan duka abin da na kawo muku kaɗan ne daga cikin yadda malaman suna musamman imam zahabi yake ta'amuli da malamai waɗanda fa ana dogara gare su a ruwaito maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda kawai irin masu hawa wa masu hawa minbari su ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah ibnu taymiya rahimahullah yana da maganganu tsananin kyau da tsada a wannan babi zan dauko ɗaya ko biyu ko uku don ku ji yana ci a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 28 shafi na 209 yace idza jitama'at ar-rajul al-wahid khairun wa sharrun wa fujurun wa ta'atun wa ma'siyatun wa sunnatun wa bid'atun istahaqqa min al-muwalati was-sawabi biqadri ma fihi min al-khair واستحق من المعاداة والإقامة بحسب ما فيه من الشر إذا لا تسامتن أقول الهيري تارنشي أقول كموني شر تارنشي yana da wani fajirci kuma yana da wani da'a yana da sako ya haɗa sunna ya haɗa bid'a yace to wannan za a so shi a jibince shi gurgudun alherin da ke tare da shi kuma zai samu ladan wannan alherin yace za a kyamace shi a guje shi kuma a yi masa hukunci gurgudun abin da ke tare da shi na sharri فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة يقول لك لا تسامو تنقدا وانت توتا فسكا ya cancanci a girmama shi ta wata fuska ya cancanci a wulakanta shi fa yajtami lahu hadha wa hadha yana da wannan yana da wannan sai ba da misali yace kallisil faqiri kamar akamu barawo talaka tuqtabu yaduhu li sariqati za a yanke hannunsa don satar da yayi wa yuta min min baitil bali ma yakfihi li hajati amma ko sai dai kudin gwamnati a bashi saboda talaka ne a ce ta yi jari nan wulakanta shi nan kuma yi me sai an girmama shi سيتي هذا هو الأصل الذي اتفق عليه آل السنة والجماعة والنشين توشن آل السنة والجماعة صنع الواكرة وخالفهم الخوارج والمؤتزلة ومن وافقوا وانت اما ده خوارج ده مؤتزلة ده إرئي رنسو سو سأباما ونن توشن to ka hada wannan da maganar Sheikh Rabi a cikin wani kasar da ake kira waqafatun fil manhaj kasar na daya shafi da farko A kenan yana cewa annab man kana indahu bid'atu wa lam yarji anha fa innahu yasqutu bil kulliyati wa la yumdahu qat duk mutumin da yake yana da bid'a tare da shi kuma bai barta ba fa innahu yasqutu bil kulliyati wanda ya fadi gaba ɗaya ba a magana wa la yumdahu qat ba a taba yabonsa to akan wannan ya gina manhajin madakhila a majmu'ul fatawa na shekul islam mujalladi na sha shida shafi na sha ɗaya yana cewa kamar yana magana da su shekarbe ya ce wa kasirun minan nasi idza alima minan rajul ma yuhibbuhu ahabba rajula mutlaqan wasu mutane da yawa in suka ga abin so gare ka sai su so ka sake baka laifi na tare da mu kenan wa a'rada an sayyi'ati shikenan kai baka laifi ina jin na yanke maganar wa idza abghadha ar-rajula abghaduhu mutlaqan wa a'rada an hasanati na yanke magana daga inda na ɗauko ta a cikin majmu'ul fata yace idan suka kika kuma za su kika gaba ɗaya duk alherin ka za su manta da shi yace wa hadha min aqwali ahli al-bid'ah wal khawarij wal mu'tazilah wal murji'ah yace wannan ka ai tafarki ne na bid'a da khawarij da mu'tazila da murji'a ba tafarki ne na ahlus sunna yanzu dai Allah ya karbi ran Shekar bin Hadi al-Madkhali ko muna roƙon Allah ya yafe masa kurakuransa amma ƙungiyarsa ta riga ta kafa kuma ta yi rasa wasu manyan almajiran da a da suke tare da shekar bai suke taɓaɓatu suna zagin malaman suna a kansa yanzu ya mutu amma ba su tare da shi irin su muhammad bin hadi albadkhai da su dr hamid alƙara da muhammad lutfi arif da fauzi albaharini da muhammad sa'id rasalan da aure su da dama wasu da dama sukan ce Sheikh Rabe ya barranta daga abin da almajiransa suke yi. Akan ce yayi da yayi nadama sosai ƙarshe ƙarshen rayuwar nan tasa akan abubuwan da suka auku tsakanin almajiransa da mabiyansa na rikici da fada da soke-soke wanda har ya kai ga ɗaukar makamai kai na ga muka wasu ƙasashe. Akan kuma ce yayi ta nasiha don a gyara amma al'amarin ya riga yarin da ya shi Allah muke roƙo ya karɓi bakuncinsa. ba mu cin mutuncinsa ba mu ɗora masa ko ba mu ɗora masa zargin abin da ba mu da tabbacinsa amma lalle kam ƙungiyar da ya kafa ta madkhaliya ta raba kan musulmi da yawa kuma ta koyar da rashin ladabi da sakin baki a tsakanin masu da'awa ahlus a jami'an madina malami na cikin aji yana karantar da aqida wanda zai zo ya ce masa khabith wannan wannan ban san ma yadda zan fassara kalmar ta fito a fili ba kan mutumin banza ne kudin iska ne to wannan manhaji ne mummuna shawarar da zamu ba mabiyansa ita ce don Allah su dawo hayyacinsu su shirya da ƴan uwansu malaman sunna su karkata takubban yakin su zuwa wajen masu sussuki imanin mutane masu tumbuki wato ainihin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi watsi da su su rage himmatuwa da ayyukan mutane musamman kuma malaman sunna masu ba da gudunma wajen raya ta da watsa ta cikin duniya wannan tutar da suke cewa ya rika ta jarhuwar ta'alif to Allah su ci gaba da tira ta amma akan yan bid'a da mushrikai da munafikai ba kan ahlus sunna ya ku inwa musulmi na kira wannan hutuba darussa daga rayuwar Sheikh Rabi amma kuma na ja mukaddima ta yi tsawo zaka zan takaita akan wasu daga cikin darussa kuma ba sai na yi dogon sharhi ba darasi na farko dan adam duk dan tara ne babu wanda ya kai goma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka komai girman malami ana iya samun sa da kure ana iya samun sa da aibi ana iya samun sa da laifi amma mafi kyau masu laifi su ne wanda in an musu gyara suka gashi suna gyara sannan Allah yana son adalci babu dalilin don ka saba da mutum ga tafarki ko ba dariƙa ku guda ba ko ba ƙungiyar ku guda ba ko ma ba aƙida ku guda ba amma musulmi ne wanda shekara 20 30 40 50 yana alwala ya fuskanci gabas yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kace bai da alheri ko gurin ba adalci ba darasi na biyu kada ka shammaci kowa dan naka ya mutu kai ma zaka mutu kuma naka da kake tuta da shi shi ma zai mutu saboda ka mutuwa ba washe mata a cikin abinda ba a so mutum ya gudu ya mutu ya bar abin faɗi darasi na uku wanda zan dan faɗi a kansa ilin takaita a kansa shine tarihi baya da tausayi haka malamai masu hikima suke cewa tarihi baya da tausayi ma'ana kowa kake sai an rubuta abin da ka yi ko an faɗe shi in ka wuce abin nan da ka aikata sai an faɗe shi yahya ibn ma'in rahimahullah daga cikin jigajigan malaman hadisi yana ta inna la nas'alu ala aqwamin la'allahum qad hattu rihalahum fil jannati min akthara min 100 sana yace akwai mutanen muna nan muna suka su muna suka hadisan su muna ta wannan kaza ne wannan kaza ne watakila su shekara 200 cikin aljanna amma sai mun faɗa abin da suke saboda shi za a tantance a karɓi riwaya ko a maida to kaga matsalar ita ce yau baka da bukatar wannan ba dole sai ka bibi mutane ba don ba bukatar riwaya amma babu lafi idan mutum ya shahara da sussuki imanin mutane a fito kan mimbarori da wuraren wa'azi a sussukar da bid'a sa a faɗi alheri ibnu maharawai yake cewa na shiga wurin abdurrahman ibn abi hatim yana karanta mutane littafin san aljarhu wa ta'dil littafin babansa sai na faɗa mashi wannan magana ta yabda mu'in yace fa baka sai ya saki hawaye warta'adat yadahu hatta saqata alkitabu min yadihi hannayensa suka rika bari har sai da littafi ya faɗi hannunsa waja'ala yabki wa yasta'idu minhu yace kuka ce kai me tare mu da kamar adin nan muna nan muna sukan mutanen da sun dade cikin aljanna to amma su suna suka ne bisa ga hujja domin idan ba a soki masu riwaya ba za a karbi gurbatattun hadisai a shigar da su cikin ingantattu dan in ba ku misalin yadda tarihi bai da tausayi kuma duk abin da kai sai an faɗa bari in ba ku labarin wani tafsiri da aka buga 'yan shekarun baya a birnin makka an buga shi 1443 kusan shekara hudu kenan yanzu sunansa tafsirin zanjani mawallafinsa shi ne abul manaqib mahmud ibn ahmad ibn mahmud ibn bakhtiyar az-zanjani ash-shafi'i wannan malami ya rayu a karni na bakwai yaro shekara ta 656 yau shekara ta 791 da mutuwa shekara guda ya mutu da busiri mai alburda sun yi zamani da al'imamul ƙurtubi mai tafsiri wannan tafsiri tafsiri ne ƙarami mai kyau yana da tafsirai har guda uku kamar yadda shek abdullahi bin fodiyo ya yi biya uttawil daga baya dawo ya kifaya ya ce a takaita to shi tafsirai biyu ya manya daga baya sai zai wannan ƙaramin tafsiri ne mai kyau mujalladi ɗaya kuma an buga shi a daru tsaye khadra bugu mai kyawun gaske wanda ya taƙiƙin tafsirin sunansa abu amir abdullah sharafuddin addabistani ɗan asalin ƙasar rasha ne kamar shi ba mai tafsiri ɗan asalin rasha to saurari cikin tarihin mawallafin a littafin nasa abinda aka rubuta zan tsallake wasu da dama amma dai an faɗi alherinsa misali al'imamu zahabi ya ce kana min buhurin ilimi wala hutu sanifu kasira yana cikin gulabun ilimi kuma ya yi wallafe-wallafe da yawa to amma tsaya ka ji abin da aka nakalto a cikin sirwa lamin nubala kuma mujalladi da ashirin da uku shafin ɗari uku da arba'in da biyar kalam nun najjar ta kabbara wata jabbar wannan malami yana da girman kai da ɗagawa fa akhadahu Allah wa uzila an alqada'i wa ghairi sai Allah ya kama shi sai aka saukar da shi daga alƙalanci da duk wasu aika da aka ɗora masa wa hubisa aka ɗaure shi wa uqiba aka yi masa hukunci wa sudira ala amwalin ihtaqabaha min al-haram wal gulul EFCC ta wancan lokaci ta kwace dukiyoyin haram waɗanda ya tara cikin alƙalanci fa addana wa 15000 dinar bada an kana fakira mulki adda bai da kosisi amma yanzu aka sauke shi sai ga gwamnati ta taso dinari 15000 a hannunsa ثم أطلق sannan daga baya aka sake shi وبقي عاقلا يزول بين أيدي إلى أن قلد القضاء بمدينة السلام سنة 623 daga baya kuma sai aka kuma bashi alƙalanci a madinatu salam ta bagdad kenan summa uzila ba'da 16 bayan wata shida aka kuma sauke shi summa ruttiba mudarrisan min nizamiya sanata 25 wa 600 shekara biyu yana zaune sai aka tura shi lecturer a makarantar da kira nizamiya ثم أزل من بعد سنة ونصف سناك كوريشي باي شكرا دي دربي ثم رتب ديوانا سناك مي دايركتا أو تمعيكتا ثم أزل مرات سي أن سوك شاكوما ميدش وانا واتو أنت كيفيني يرى العلاقة على قوة إرم قمنتي وما يشي قنا يفتنا أكاما شد لي يتي وعنده ظلم وحب للدنيا وحس على الجاهل yana da zalunci yana da son duniya kuma yana da kwaɗayin mulki wa kalabun alal hutam yana son kuɗi wannan jama'a tafsirinsa da aka rubuta wannan tafsirin yana da shi yana gidana yanzu haka in fact yau da safe na ɗauko na rubuta wannan magana daga cikinsa ko magana tana cikin sirri alamin nubala mujalladi na ashirin da uku shafi ɗari uku da arba'in da biyar babban malami ne yana da wallafe wallafe ilmomi daban-daban littafin tafsiri uku gare shi amma ku ji abin da yake fiti game da shi me yasa na kawo wannan an kawo kasidu biyu waƙoƙi masu tsawo a kansa wannan tana yabonsa wannan tana zargin su mai zargin sa ɗin an yi ta lalatacce shi a zalumi ne daga ƙarshe aka ce ya samu shahada a cikin malaman da hulako yi wa kisan wulaƙanci cikin tawagar sarki al-mustafin a cikin watan safar shekara ta 656 bayan ya zarci shekara 80 a duniya me yasa da kawo wannan don in kira ga malamai su san abin da suke yi duk abin da kake kana ganin kamar ba a damu ba wallahi duniya na kula da kai musamman irin wannan zamanin namu baka ina so in yi kira ga magadan annabawa don Allah ku tsare mutuncin malanta abin da kake yi yau gobe za a faɗe shi wataƙila ma a rubuta shi masu mayar da wa'azin musulunci kamar wata dirama ko harkar wasa ko barkwanci don Allah su dawo hayyacinsu a kiyaye martaba ilimi da darajarsa mu diba yadda zamaninmu ya koma da an kyastu magana kaɗan sai kaga an maida ita fitina yanzu a makon da ya gabata sheik lawal trayon a kano ya yi martani ga masussukatul kazzab akan wani hadisi da bukari da ya maida kawai sai aka makale masa a wata kalma guda ɗaya wanda na so da akwai lokaci in sharhi a kai amma ina fatar ku nemi bayanin abu maryam allebawi yana nan a facebook ni ma na kwafe shi a shafi na na facebook bayani ne na ilimi da nagarta da adalci akan wannan hadisi to abin da kai ci da mamaki sai ka ga malami wanda kariya sunna muzalla bata dame shi ba kun ba za ka taba jin yana fatattakar wato masu taba martabar sunna ba amma kullum sai malamin sunna ya wani abin da ke kamar zamiya ne sai yi wuf ya afka akan ka ga mutum fitina yan kalakatu bata dame shi ba amma ya dage sai ya mai da mu hannun agogo baya ya kare ƙarya da sunayin adalci ya Allah ka ba mu ikhlasi a cikin abin da muke faɗi da abin da muke aikatawa ya Allah ka karbi ayyukan mu baki daya ubangiji ka gafarta ma Rabi' bin Hadi bin Hadi al-Madkhali ka sa mutuwa ta zama hutu gare shi mu kuma in ta mu ta zo Allah ka kyautata ta Allah ka sa mu mutu muna musulmi اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعال بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم امنا في أوطاننا اللهم أدم الأمن والاستقرار في ديارنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق رئيس بلادنا وجميع ولاة أمور المسلمين لإقامة العدل بين العباد اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك أمالنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون